الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jar da godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin lahadi wanda ya daidai da goma sha shida ga watan ramadan hijira ana da shekara 1443 daidai da goma sha bakwai kenan ga watan hudu miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usuna unguwan bantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiya a wannan darare na ramadan kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiyar musamanta ba muna cikin surtul araf karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 120 ko 30 ne aya ta 130 daidai ko? yawwa haka ne karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 129 za mu tashi aya mai namba ta 130 daidai a wannan sura mai albarka suratul araf shi ne faɗin allah ta rikki cewa laƙada a kazana ala fir'auna na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون
أجيا karatu ya tsaye da mugun da annabi musa alaihi salam yake lallacin mutanensa ƙala musa li kawai hista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurisuha man sha'a min ibadi wal aqibatu lil muttaqin annabi musa yake faɗa wa mutanensa cewa ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah kuma ku yi haƙuri ma'ana duk kaidin fir'auna da makircinsa idan kun nemi taimakon Allah zai wuce babu da ribu tunda Allah ta'ala shine alhayyul qayyum rayayyen da baya mutuwa ku nemi taimakon Allah ku yi haƙuri wannan kuma shine sinadarin cin nasara a rayuwa duk wanda ya ci nasara a rayuwa wannan abin guda biyu al-isti'ana billahi was sabr ka nemi taimakon Allah sannan kai haƙuri ka nemi taimakon Allah ka yi haƙuri wannan shi ne sinadarin rayuwa duk irin layin da Allah ya ɗora ka har in kana so ga ci gabanka a rayuwa a duniya da lahira ka yi wannan abu gudu ka dogara ga Allah ka yi taɓa ka yi haƙuri sai yake cewa innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadi wannan ƙasar da kuke gani ba ma inda fir'auna yake mulki ba gaba ɗaya ƙasar ta Allah ce fi ma fir'auna akwai wanda bai sani ba amma kafatanin ƙasa gaba ɗaya ta Allah shi yuri su haman ya sha'o min ibadi idan ya so zai gadarwa da bayansa cikin bayansa wanda ya so kamar dai a fakaici annabi musa albishi da ke musu idan kun yi haƙuri to Allah zai fatattaki fir'auna ya bawa ku mulkin ƙasar gaba ɗaya amma bai fito direct ya faɗa musu ba indirectly yake musu domin ƙasa ta Allah ce iya gadar da ita ga wanda ya so ƙarshe mai kyau iya guma tsoron Allah wal aqibatu lil muttaqin suke mayarwa da annabi Musa jawabi suke cewa Musa uzina min qabla an tatiyana ka tafi madina kafin ka dawo fir'auna ya cutar da ku ya azabtar da mu ya mana dukkan nau'o'in azaba dan mu mun nuna ba mu yarda da irin tsarin sa ba duk da baka nan mabi kyale ba iya ta kama mu iya azabtar da mu ana karkashe mu uzina min qabl an ta'tiyana wa min ba'di ma jitana da bayan ka dawo mafirauna bi kyalibu ba iya ta azabtar da mu ya Musa ala asarabbukum an yuhlika aduwakum sai annabi Musa yake cewa ai ubangiji ya kusa ta halakar da abokin gabarku nan ma da indirectly yake faɗa musu ubangiji ya kusata ya halakar da wannan abokin gaban nau wa yastaklifa kun fil arz ubangiji kuma ya sa ku zamto halifofin shi bayan ƙasa amma fa yanzura kaifa ta'malun ubangiji sai ya duba ya ga me kuke me za ku aikata kuma idan Allah ya kori fir'aunan sai ya zuba kuma ya ga me za ku aikata amma ibda idan ka nemi taimakon Allah a dukkan al'amarin Allah zai taimake ka amma idan ka nuna kai ka iya kai gwani ne to babu shakka Allah zai janye taimakonsa da gare ka wannan kuma iya cikin kusa Qur'an da muka yi a lokacin zaben da ya wuce wannan shine gaskiyar magana mun dauki confidence din mu 100 bisa 100 mun lanka akan bawon Allah na mun ce idan ya zo gaba ɗaya dukkan matsala ta warware an ma ka ce Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi sai a ɗauka kai kamar ba musulmi ba ne a wani gun a haka muka ce gaskiya ne a yi mun yi azarbaɓi sosai mun wuce gona da iri kuma sai Allah ya jarabe mu sai Allah ya ba mu abin da muke so kuma abin da muke son bai tabbatu ba wannan mun shiga gonar Allah ne amma Allah zato ne muke mai kyau mun tuba zuwa gare ka ya Allah Allah ta'ala ka yi mana abin da ya fi alkhairi a rayuwar mu Allah ta'ala yake cewa walaqad akazana ala fir'auna bisinin hakika Allah ya damki mutanen fir'auna ala fir'auna ma'ana fir'auna da da mutanansa bisinin idan an ce as-sinin shine al-qahd wal jadab fari da karancin amfani ne sinin an gane ko idan qur'ani ya ce an kama wani da shekaru to amma ana shekarar ta ba da amfanin gona ba a samu amfani ba an samu fari an samu bushewar amfani hini asinin hakika akwai lokacin da Allah ta'ala ya damki mutanen fir'auna Allah ta'ala ya hana sama ta musu ruwa ya hana ainihin amfani yayu hini bil qahs Allah ya jarabe su da da fari damuna ta zo aka yi shalba amfanin da ya kai wa naqsi min ath-thamarat bayan amfanin da aka shuka bai kai ba haka nan an samu tawaya an samu tawaya ta ainihin athamarat ƴaƴan bishiya wanda suke ba da sakamako shekara-shekara kamar lemu zuwa mangwaro zuwa ayaba zuwa wane ne su ne athamarat wanda su wani lokacin ba shekarar da aka shuka su ake amfanin su ba suna bayarwa duk shekara kamar dibino da sauransu bayan amfanin damuna bai yi ba to su ma waɗancan amfanin da ake samu su taimaka su ma sai Allah ta'ala ya tauye su yi ne wani ƙasar mina samarati amma duk Allah ya yi wannan la'allahum ya zakaru na domin su wazantu ba don Allah kaɗai iya so ya ɗora musu yunwa ba ne ba don Allah ta'ala iya so ya gansu a rana ba ne a'a Allah iya yin haka domin su wazantu su gane irin da a wadda fir'auna yake ba daidai ba ce su gane irin kiran da fir'auna yake musu ba kira bane mai kyau su dawo daga wancan kira su koma kan hanyar gaskiya alatin Allah yake musu kuma mun sha faɗa cewa a duk lokacin da Allah ke azabtar da mutane da jarrabawa nau'i nau'i to Allah iya mana nuni ne cewa akwai wani abin da muke masa bashi da kyau akwai zunubin da ake akwai laifin da ake wannan taba mun da Allah yake tsada can bindiga can yan kidnapping can yan waye to Allah nuna mana yake mu gyara fa akwai matsala a gyara idan an gyara sai Allah ya janye abubuwan gaba daya idan kuma an ki a gyara din in Allah ya tashi gyaran da kansa ba zai kyau ba abin zai baci zai rikice fiye da yadda ake tsammani saboda ka irin wannan zunubai musamman zunuban da ake yin su a bayyane yan uwa irin sai kamata a yi yaƙi manyanmu da ƙanana malamai da sarakuna da shugabanni a yaƙi zulubin da ake bayyana shi domin bayyana zulubi kamar faɗa da Allah ne gaba da gaba bayyana zulubi iya da haɗari a yanwa a ƙasar musulunci a garin musulmai a ce a zo ana bayyana kaba'irai a waje a fili to wannan tabbas taɓo Allah ne Allah bai bari yan wannan amma a galabiya zulubin da ake yin su a ɓoye Allah ta'ala iya ɗage kamu a kansa amma zunubin da ake bayyana shi karara to babu shakka idan Allah ta yi damkar wannan al'ummar ba ta garke ba saboda irin wannan bala'o'i da muke ciki yan uwa alatin ne Allah ke mana akwai abubuwan da ake aikata miyagu marasa kyau wanda al'umma da yawa an sun sani wa'ansu kuma suna ji suna gani abin ya fi karfin su bayan da zasu amma dole mu Allah ya kaddara sai mun faɗa a dawo da manyanmu da shugabanninmu na siyasa da na sarakuna da manyan malamai da attajirai a zo a zauna a dakile inda ake bayyana zunubi har in muna so rayuwarmu ta saisaita domin bayyana zunubi kai tsaye fada da Allah ne Allah ya hana an yi din Allah yayi abin da zai haka ake fada yi wannan shine abin da al'umma suke so su fada kenan saboda haka fir'auna Allah ta'ala ya jarrabe su da fari da tauyewar amfanin gona da ainihin 'ya'yan bishiyoyi na marmari sai Allah ya ce la'allahu mai zakarun don so azantu Allah ya musu wannan ba don Allah iya so ya gansu a rana ba ba don kuma Allah iya so ɗinsu ɗanɗana kuɗinsu da yunwa ba a don so azanta ne don so azantu ne Allah ta'ala yana faɗa awala ya rauna annahum yuftanuna أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين Mm.
ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون Allah ta'ala ke cewa ala- awala ya rauna su mutane ba sa duba su gani ne annahum yuftanuna fi kulli amin marratin aw marratayn Allah iya jarraba su a shekara sau ɗaya ko sau biyu a kama ku anan a yi muku kaza anan wata jarrabawa ta zo wani bala'in ya zo duk ba a kula da wannan ne marratan aw marratayn wata shekara sau ɗaya wata shekara sau biyu sun mala ya tubu na sannan mutane ba za su tuba ba wala hum yazakkarun ba za su wa'azantuwa ashe jarrabawa daga Allah alati ne dan na awazantu a kame daga zunubi a daina bayyana zunubai da saban Allah haka Allah yake kamunsa ga al'umma shi yasa Allah ta'ala idan ya jarrabi al'umma da bala'ai to iya so ne ya nuna musu yau akwai abin da suke yi wa Allah da baya so dama jarraba malamai suna cewa in Allah ya jarrabi dan adam to ɗayan biyu ne akwai wanda za a jarrabe shi ba don iya zunubi ba don Allah ya girmama ladansa kamar annabawa da sauran bayin Allah na kwarai ba zunubi suke ba komai suke na laifi ba amma sai Allah ya jarrabe su domin Allah ya ka- ƙara daraja su a lahira akwai kuma wanda za a jarrabe shi don a nuna masa cewa akwai laifin da yake gyara dama jarrabawa tana wannan gida guda biyu Allah ta'ala ke ce la'allahum yazakkarun domin su azantu Allah ya musu wannan daga nan ba na'am فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه Mm.
وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه Mm.
ألا إنما طائرهم عند الله Mm.
ولكن أكثرهم لا يعلمون daga cikin irin fitinar mutanen fir'auna da shi da mutanensa ga wani abu da suke yi wanda shi ma Allah baya so iya cikin abin da ke so a tasha'um kaman canfi kenan masu canfi ne mutanen fir'auna suna da canfi fa iza ja'atuhumul hasana idan kyakkyawan abu ya zo musu fir'auna da mutanensa yini alkasb wal gina a samu amfanin gona a samu arziki da wadata qalu lana hazi ya ce wannan namu ne dama ai mu mun cancanci wannan mun yi determining a bamu wannan namu ne dama ai in ba mu ba suwa za a bi ai jinin gidanmu ne ai haka muke dama ai har yanzu akwai irin wannan mutanen ai mu ci ginin gidanmu ne shugabanci ai dole mu yi shugabanci ai ai mu jinin gidanmu ne kudi dole mu yi kudi har yanzu akwai masu irin wannan kaɗofar katofar suna cika baki tsakaninsu da Allah Allah ba a masa wannan duk inda suka samu abu mai kyau lala hazi ai wannan namu ne ai in ba mu din ba ba wanda za a ba wa irin waɗannan ai ma namu ne ai mu muka dace da wannan to duk abin da ya same su mai kyau ba sa jingina abin ga Allah dabarar su ce kokarin su ne yanayin su ne haka suka dauka kuma wannan iya cikin abin da ya zamar da kafar karuna dama yace qala inna ma utituhu ala ilmin indi da aka mai wa'azi karuna ka kiyaye ka daina kaza ka daina kaza sai yake cewa a ai inna ma utituhu ala ilmin indi ai wannan abin da kuke gani na same shi saboda ilimi na Allah ya ban dukiya dan ne mai ilimi ne ni ne cancanta abin in ba ni ba ba wanda za a ba maimakon ya dau wa'azi ya dau izina akan abin da ake faɗa masa ya gyara yake sai irin abin da fir'auna da mutanen su suka yi fa idza ja'atumul hasanatu qalu lana hadhi wannan ina mu ne ai mu mun cancanci a bamu wannan amma wa in tusibuhum sayyi'a Allah ya ce idan wani mummunan abu ya same su ya ɗayyaru bi musa wa mamma'a ya su jingina abin zuwa ga annabi musa ai zuwan musa ne ya ja mana wannan bala'in ai ai wannan da'awar ce ba don ya zo ba ai lafiya kalau muke zaune kai gaji rashin gaskiya mala mai kyau ya same su su ce kokarin su ne mummuna ya same su ce musa ne ya ɗayyaru bi musa wa mamma'a ya su canfa annabi musa da wanda yake tare da shi ai ba dan an Musa ya zo ya ce Allah ɗaya bane ba dan kaza kaza kaza ba ai da yanzu muna cikin wadata da yanzu muna cikin walwala kaza kaza kaza ai wannan abubuwan da ake so suka sa kaza da kaza kaza wannan iya cikin gagarumin laifin da mutanen Fir'auna suke wa Allah malaki cewa in ma asabna min bala ai ba wani abin da zai sami na bala'i bi sababin Musa ai sababin annabi Musa ne Musa ne ya ja mana wannan kawai wa man ma'ahu da shi da wanda suke imani da shi ala inna ma ta'iruhum inda Allah Allah ya ce camfinsu da suke jingina wa Musa to wannan ba Musa za su jingina ba Allah za su jingina ba ai ba Musa ba ne ai shi ma Musa nan aika ne ai ba shi zo da wannan da'awar ba camfinsu da tsaface-tsafacen kawai su jingina shi zuwa ga Allah ya atihin bihi domin Allah ne ya zo da shi walakin aksarahum la ya'lamun Allah ya ce mafi yawan su ba su da ilimi a wata ayan Allah ta'ala yana cewa ai duk abin da ya same ka mai kyau ka jingina wa Allah abin da ya same ka muna to kai ka jawa kanka ma asabaka min hasanatin fa min Allah ما أصابك من حسنة فمن الله Mm.
وما أصابك من سيئة فمن نفسك na'am وأرسلناك للناس رسولا na'am وكفى بالله شهيدا Allah ta'ala ke cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk wani abu da ya same ka mai kyau daga Allah ne baka da wani kokari ai da kai da kokarin naka da Allah ne ya koyi ko ba haka bane baka da wani kokari duk abin da gani mai kyau daga Allah ne Allah ne ya so ya zabe ka ya baka ba dan kokarin ka ba wannan shine tawakkali da tauhidi kenan ka dinga jingina wa Allah abubuwanka na rayuwa gaba daya amma wa ma asabaka min sayyi'a duk abin da ya same ka mai muni fa min nafsika kai ka jawo kanka ba ruwan Allah shi yasa Umar dan Khattab yake cewa ba a jingina wa Allah mummuna kaddara Allah ana jingina masa kyakkyawar kaddara ne ba a jingina wa Allah mummuna kaddara an fahimta duk abu mai kyau daga Allah ne alkhairu kulluhu lillah washarru laysa ila Allah dukkan wani shari ku ka jawo kanku akwai wani bawan Allah a cikin magabata wata rana na yana cikin tafiya sai tuntube ji buga gini kansa da gini kansa ya fashi da ya dawo gida ya zauna ya nutsu sai ce ba haka kawai Allah ya min wannan ba akwai abin da na yi masa ya ce zan yi tunani na ga wani laifi na yi wa Allah ya nusar da ni akan wannan abin ya zauna ya dinga tunani jiya mai yayi shekaran jiya mai yayi dairu warin baya sai da ya kwana arba'in iya kirga rayuwarsa sai gano a kwana na arba'in akwai wata mata ta wuce ya kalli ƙorinta to sai ce wancan abin ya sa da wannan tuntuba a ga yanzu in yanzu ne ai sai dai mu mutu gaba ɗaya ko ba gaskiya ba ne ƙorinta ya gani ya ce wannan ƙorinta da na gani shine laifin da yanzu Allah ya kama na a kansa na san haka kawai Allah ba zai mu wannan ba domin ya ce wa ma'asa baka min sayyi'atin fa min nafsi duk mummuna idan ya same ka kai ka jawo kanka an fahimta saboda ka wannan yayi daidai da halin da muke ciki a yanzu a Najeriya duk wani abu na muka gani na bala'in tsada da rashin zaman lafiya da rashin tsaro da kaza wallahi mu muka jawo kanmu shine gaskiyar magana wannan mu ne muka jawo ba ruwan Allah Allah bai halicce mu don ya wahalar da mu ba Allah bai halicce mu don ya kuntata mu a rayuwa bai halicce mu don wannan ba Allah ba shi da nufin azabta da mu ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum idan kun yi imani kun gode Allah Allah me zai yi da azabta da ku Allah iya azaba ne iyaka mu don a gyara laifi Don a gyara yake wannan ba dan wai iya so ya azabta da mu din ba qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fa sawfa yakunu lizama saboda ka irin wannan mu dinga kiyayewa yawan jingina wa Allah irin wannan abubuwan iya rage wa ɗan adam imani manyan malamai masu cikakken tauhidi irin wannan suna dangana da shirka ne ma ka dinga jingina wa Allah mummunan abubuwa iya fita mutum daga musulunci shekul islam ya bada fatawa kan wannan so da mu gane me za mu jingina wa Allah me ba za mu jingina wa Allah ba daga cikin irin halin mutanen fir'auna da al'ummarsa idan kyakkyawa ya same su lana hazi idan mummuna ya same su ya tsayyaru bi musa wa mamma ai zuwa musa ne ai musa ne da jama'arsa zuwa sa ya kaja mana wannan bala'i sai Allah ya ce ala inna mabaihum inda Allah walakin aksarahum la ya'lamun Allah ya ce yawancin su mafi yawa a cikin mutanen fir'auna ba su da ilimi jahilai ne ashe duk mai jingina wa Allah mummunan kadara jahili ne ashe mara ilimi ne an fahimtar nan na'am وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها mm.
لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين wa qalu li musa fir'auna da jama'a suka faɗa wa annabi musa mahama ta'tina bihi min aya dukkan wata irin aya da zaka zo mana da ita kai musa li tazharana biha domin ka ka- ka- ka sihirce mu da ita ma'ana kai wa do fir'auna fir'auna ba su da kirki ba wa duk abin da annabi musa ya zo da hidan mu'jiza wannan sihiri ne kawai ya zo da wannan domin ya sihirce su shi ne aka zo aka taura aka ce musa mahama ta ce na bihi min aya duk abin da ka zo da shi ba na mu'ujizan nan ba wannan ba ka ƙaro wa'ansu ma littasar na biha domin ka tsafe mu ya zamto ka ka- ka- ka tsafe mu gaba ɗaya to fa ma na hannu laka bi mumini ne mu ba za mu imani da kai ba ai mun gane wayan ai matsafi ne ka gaskace mun gane ai duk abin da ka zo da shi tsafi ne dan ka tsafe mu ka canfe mu ka mallake mu to wallahi ba za mu yadda da kai ba haka suka ɗauko wannan gingime miyar magana suka faɗa annabi musa alaihi salam akwai bambanci tsakanin fama na hannu laka da fama na hannu bika na hannu laka kai musa zatin kaɗin kai wallahi ba zan yi da kai ba amma da sun ce fama na hannu bika to abin da ka zo da shi saƙon da ka zo da daga allah ba zan yi da shi ba wannan shi ne bambancin da bika da laka idan sun ce amantu laka amantu bika na yi imani da kai zatinka na san ba za ka mun ƙarya ba amantu bika na yi imani da saƙon da ka zo da shi na san ba ƙarya ba ne to su annabi musan kansa ma ba su yadda da shi ba ballanta na saƙon da ya zo da shi an gane balagar ayar ai sai ka yadda da mutum za ka yadda da saƙon da ya zo ma da shi ko to shi kansa annabi musan akwai ayar tambaya a kansa ballanta na kuma ya ce ga saƙo daga allah shi ne balagar fa ma na hannu laka bi mumini kai ɗin ba mu imani da kai ba balantana abin da ka zo da shi daga nan ba فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات آيات مفصلات فاستكبروا na'am فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ga ayoyi nan guda biyar a jere Allah ta'ala ya jarrabi mutanen fir'auna da su da suke cika wannan baki duk abin da Musa ya zo da shi ba za su yadda ba na farko ya zo da sanda ta zama miciji ya zo da hannu ya zama mai haske an samu nawa kenan biyu doga guda biyar anan fa arsalna alaihim dufana Allah ya ce sai turo musu ruwa wa huwa ma'un dakil biyutihim ruwa ne ya zo ya dinga shiga gidajensu kawai wa wasala ila huluk aljalisain saba ayyam ruwan ya cika ko ina gidaje da gun zama da gonaki da shaguna sai da aka yi kwana bakwai a wannan yanayin duk wanda zai bace a cikin ruwa zai yi. ba inda za ka ji ba a cikin ruwa ba Allah ya jarrabe su da wannan domin su gyara laifin su tuba farkon irin jarraba da aka musu bayan hannu da sanda sai Allah ya kawo wannan an fahimta shi ne fa'arsan na alihim tufan Allah ta'ala ya tura musu a tufan shi ne alma'ul kasir ruwa mai yawa na annabi nuhu ma da aka ce mai tufan a yaya duniya ya maye mai gaba daya an ce tufana to ruwa ne mai yawan gaske wanda ba shi da iyaka to bayan tufana wancan da ya halakar da duniya an maimaita irinsa ga annabi musa alaihi salam mutanen annabi musa amma shi iya area su ya shafa bai shaida ke duniya gaba daya ba iya ariyar fir'aun da mutanensa a nan wannan bala'in ya sauka shi ne fa arsana alaihim dufana daga nan sai jarabawa ta biyu aljarat shi ne fari fa akala zar'ihim wa thimarihim sai Allah ya turo fari ko ina fari ne abin da aka shuka sun cinye bishiyoyi sun cinye duk wata bishiya da duk wata shuka wannan farin hidda suka cinye ta gaba daya fir'auna yankinsa ya zama to fako ya zama to kekuwa ba komai duk farin na sun zo sun cinye duk wani abu mai rai na bishiya yadda suka gaba da shi gaba daya shi ma Allah ya musu wani domin yi alatin ɗinsu laifin da suke su gyara an fahimci wannan bayan fari sun zo sun cinye jeje kaf suka dawo kuma gari duk inda mutum yake fara iya ta tabibi shi hatta tufafinsu ma fara cinyewa take yi ta kama tufa ta cinye ba abin da ba ta ci domin farar bala'i ce ita gulbe gulce Allah ya turo farar domin ta zama jarabawa bayan wannan da fara ta zo ita mata ɗau kwanukanta ba su dawo sun gyara laifinsu ba daga nan sai al'ummal al'ummal hin asus ƙwarƙwata Allah ya masu ruwan ƙwarƙwata daga sama duk inda mutum ya ƙwarƙwata ta mai shi kwarkwata a gida kwarkwata a waje kwarkwata a abin hawa kwarkwata a kafa ko'ina ba maza ba mata kwarkwata duk ta mamaye su gaba daya ta dinga cizonsu jikinsu iya birdi iya kuraje shi ma an ɗau kwanuka da yawa a cikin wannan yanayin domin allah iya so su gyara laifinsu ta jinye musu wannan bala'i daga nan bayan kwanakin da kwarkwata ta yi wadda fadiya sai kuma kwaɗi sai Allah ya musu ruwan kwaɗi duk inda suke kwaɗi ne famala at biyutihim wa ta'amihim ko abinci aka zama mata da kwaɗo za ku ci gun zama kwaɗo gun kwanciya kwaɗo ko ina ba inda mutum zai ajiye kafarsa ba kan kwaɗo ba haka Allah ya jarabe su ma kwana da kwanaki aka yi domin su gyara laika bai hude mai taurin kai ne mala bai hude la hawla wala quwwata illa billah wadama bayan kwaɗi sun gama kwanakinsu cikin jarrabawa sannan kuma sai Allah ya turo jini adama fi miyahihim gaba ɗaya ruwan shansu ya zama jini duk ruwan da mutumin fir'auna zai ya jini zai koma a jawo ruwa a rijiya a kunna famfo amma sai zama jini jini kawai amma mutanen annabi musa yin siya ruwa normal ruwa su sha amma kuma mutumin fir'auna jini zai sha ba wani ruwa da zai yamba jini ba shi ma wannan ya yi kwana da kwanaki a cikin wannan yanayin shi ne wa dama ayati mufassalat Allah ya turo jini domin ya zama to ayoyi wanda Allah ya rarrabe tsakanin wannan da wannan wannan da wannan amma duk da haka Allah ce fastakbaru sai suka girman kai duk da wannan jarrabawar ba yahude bai dawo ya bi Allah ba bai bi Allah ba yasa yahudawa waɗansu irin mutane ne daban waɗansu mutane ne daban ba irin sauran halittu ba ne ba al'ummar da Allah ya jarraba ya yi alatin ɗinsu a duniya kamar bai hude ba kuma al'ummar da Allah ya musu ni'ima ya musu ta goma shi kamar yahudawa babu yansu an bai fitar nan daga nan Allah ta alaƙi cewa fastakbaro ya suka yi girman kai wa kanu ƙauma mujirmin sun kasance mutane ne mujirmai sun yi girman kai sun zama mujirman mutane mutane da ba sa bin Allah ba sa bin annabi ba sa bin annabi su annabi Musa alaihi salam sun yi girman kai sun yi gaskiya al-istighfar al-istikbar al-istikbar shine girman kai mutum iya ganin gaskiya ya kidi shine girman kai wannan gamdun nas ya batrul haq iya ganin gaskiya ya kibi kuma da rena mutane wannan shine girman kai to mutanen fir'auna suna da wannan duk abin da annabi Musa ya zo da shi ba za su yi imani ba kuma sun rena shi wannan shine ɗaya daga cikin manyan laifinsu laifinsu na biyu al'ijiram in shiga cikin manya-manyan laifi duk abin da suka san laifi ne Allah ya hana he zai ci aikata shi a fili wani kuma shi ne mujirmanci ga girman kai ga mujirmanci he ne fastakbar wa kanu kawun mujirmin sun yi girman kai kuma sun zama mutane mujirmai na'am daga nan ba
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك na'am ولنرسلن معك بني إسرائيل waccan jarrabawar da Allah ya musu tufana jara da kummala da fadi'a damma dukkan wata jarrabawa da ta zo tsakanin waɗannan guda biyar din shine wala ma wa qalihim rijizu ar-rijizu shine al-azab duk lokacin da azaba ta riske su wannan jarrabawar sai su garzayo kuma su samu annabi Musa alaihi salam an gane ya Musa uti ulana rabbaka ka karo ga mana ubangijinka mana to kaga bala'i ya zo kuma sun dawo za su bi gaskiya na Musa idan Allah mun zo wannan abin da ai abin ne ko ka roki Allah ka Musa in ka roki Allah ka mun san abubuwa za su warware kamar a yanzu ne za zo malam da Allah taimaka mana da addu'a da Allah malam ai ku ne ku ne kusa da Allah to amma lokacin da iskenci iskenci ba za kula da malaman ba kana jin har yanzu akwai irin wadannan mutanen ba la wannan sai je malamai kuma da Allah ya samu malamai su ta addu'a to daidai irin abin da wannan suka ciki ya Musa udulana rabbak bala'i ya yi yawa musa roƙa mana ubangijinka la'in ka shabta an na rijiza har in ubangijinka ya ɗauke mana wannan bala'in wannan musibar daga farin nan zuwa ruwan nan zuwa kwaɗin nan zuwa ƙwarƙwata in dai ubangijinka ya ɗauke ana ganewa to za mu yi alƙawari za mu yi imani da kai duk abin da kake faɗa za mu dawo mu yadda kuma 'yan uwanka banu isra'ila da aka ɗaure su za mu sake su ku ci gaba da aikin ku ba ruwanmu da ku suka zo ka samu annabi musa alaihi salam suka yi wannan alkawarin da shi annabi musa da allah roƙi allah mana wannan bala'in ya yi yawa idan allah ya yayi mana wannan to za mu yi mai za mu yadda da abin da ka zo da shi ana fahimta a jiya in ba kuma ta ba mun yi magana kan mu'jiza guda biyu da allah bi annabi musa ta aliyaddu wal asa da hannu da sanda hannu da sanda su ne mujiza ta ɗaya da ta biyu nan kuma ga guda biyar an gane ko sun zama guda bakwai sannan akwai infilaqul bahar annabi Musa cikin mujiza zai iya ɗaukan sanda ya bigi ruwa sai hanya ta buɗe akan ruwa shi ma wannan mujiza ce ta tara shine shi littafin a taura ɗin kasan mujiza ce shine tis'a ayatin bayyinatin an fahimci wannan to daga nan a lanu'minanna bika wal nursilanna ma'aka bani isra'il za mu yi imani da kai musa za mu yadda da abin da ka zo da shi sannan za mu sake banu isra'ila sannan ku je ku ci gaba da da'awarku mu yanzu in dai har wannan bala'in ya kawo to shi kenan ba ruwanmu da ku lakum dinu kuma wale dini kenan kowa dai addinin sa ba ruwanmu a kama kuɗin a ɗaure ku a takura muku mun daina suka yi rantsuwa akan wannan in dai har ka roƙi allah wannan bala'in ya kawo to musa daga yau za mu yadda da kai sannan kuma za mu yi alkawari banu isra'il za mu sake su mu daina bautar da su mu daina azabtar da su daga nan ba فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون Allah ta lake cewa falon ma kai bana an humar jiza lokacin da annabi Musa ya addu'a ya yi addu'a ya roƙi Allah ya ce Allah mutanen nan sun kawo ƙorafi sun kawo koke Allah ka ɗauke musu wannan azabar idan ka ɗauke musu azabar nan za su yi imani shi kuma duk inda annabi yake inda ya ji labarin za a yi imani to zai je fadanci a gun Allah abin da aka roƙa Allah ya yi idan kun tuna da abin da ya faru a bai duk haka ne annabi salihu ga bukatar mu agun Allah ka ce dutse yayi haifi taguwa zamu imani annabi salihu ya faɗa wa Allah an gane ko annabi Musa haka annabi Hud haka duk abin da suka ce in dai Allah yayi za su imani to shi kuma annabin sai ya je ya kama kafa agun Allah Allah ya abu domin shi annabi ba abinda zai faranta masa rai illa ya ga al'ummar sun imani wannan shine babban farin cikinsa ba wani kudi yake so ba ba mukami yake so ba komai ba ya ga da'awar da yake taci al'umma sun dawo hanyar gaskiya to shine babban farin cikin duk kowane irin manzo to da suka zo suka samu annabi Musa suka ce in dai ka roki Allah wannan azabar ta kau to za mu imani to daga nan annabi Musa alaihi salam ya roki Allah kashafna an umur rijiza wannan bala'o'i daga na ɗaya har zuwa na biyar gaba ɗaya Allah ta'ala ya ɗauke su ruwan nufa da ya dauke kwari babu wannan farin fari sun tashi ana ganewa daga nan kwarkwata daga nan kwadi daga nan jini duk aka neme su aka rasa ba abin da ya ragu komai rayuwar ta dawo normal kaga me ya rage yanzu kenan sai ai imani da mutanen kirki ne ba makareta bane yace to zo a zo a cika alƙawarin da kai wa annabi Musa tunda sun gina imanin su akan alƙawarin sai wannan bala'an sun kau sannan za su imani annabi Musa ya je ya roki Allah wannan bala'an sa kau duk wannan jaraba da ƙur'ani ba mu labari aka neme su aka rasa su zama tari rayuwa ta dawo normal kamar yadda ake shi ne falon maka ce bana annun murjiza ila ajalin humbali guhu kan irin alkawarin da aka yi lokacin da aka yi alkawari shi ne ai baligu ne hayatul ajal ƙarshen lokacin shi ne a yaye wannan damuwar a gabagu shi ne lokacin da za su yi imani an gane ko shi ne ajalin humbali guhu lokacin da za su isa da annabi musa da su lokacin da aka yi alkawarin za a yi imani shi ne a nemi wannan jarabawar a rasa a bayan ƙasa to lokacin da aka ta faru aka nemi jarrabawa ɗaya daga cikin biyar aka rasa sai allah ce idahum yanku suna sai ga suna suna warware alkawari a yi naƙadul ahada wal misak alkawarin da suke da musa sun warware in ce a dama ya magana ce kawai imani a yana ba zai yi ba ai ga fir'auna za mu zo mu ci akwai wani Allah ai ba zai ba an fahimci wannan an yi alkawari da su ɗaya biyu uku hudu biyar duk sun karya su rushe dama daga cikin siffar yahudawa kai akwai warware alkawari Allah ta'ala yana cewa fa bima naqdihim misaqahum la'annahu فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم وجعلنا قلوبهم قاسية na'am يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائدت minhum ولا تزال تطلع على خائفة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين daga cikin irin jeren giyar munanan halayyar yahudawa akwai warware alkawari duk wanda a ɗabi'unsa akwai warware alkawari da gangan to ya yi aron layi daga cikin ɗabi'un yahudawa an fahimci wannan ko ma'aikin allah iya cewa ayatul munafiki salam yadda ake gane munafiki ta alamomi guda uku ne akwai wa'iza wa'ada a khalafa idan yi alkawari zai saba ba ruwansa da cikin alkawari to Allah ya ce fa bima naqdihim misaqahum la'annahu saboda su masu yawan warware alƙawari ne sai Allah ya tsine musu albarka kaga nan da ga alƙawarin da suke wa Annabi Musa la in kashafta anna rijza la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani isra'il in dai wannan bala an mun neme su marrasa to wallahi za mu imani da kai duk wannan fadan an dai ne za mu saki bani isra'ila kowa ya je addinin sa ba ruwan mu to lokacin da aka nemi wannan bala'an aka rasa to izahum yanku suna sai ga suna warware alkawari an fahimci wannan suna warware alkawari kamar ba su kula gurin ba to shi Allah ke cewa bima naqdihim misaqahum la'annakum waj'alna qulubahum qasiya Allah ya sanya zukatansu a bushe a kekashe zuciyar da yahude kekashashe zuciya ce haka Allah ya fara ba su da imani ku duba irin azabtar da suke wa falistinawa a gabar da tsakiya da ruwansu da yawunsu kai in takaice ma duk wani bala'i da kake ganin sa kasashen musulmi wallahi akwai ruwan yahudawa a ciki sun hana musulunci zaman lafiya sakat duk inda ka ji kasar musulmi ta kasa zaman lafiya to in ka bincika ka bincika akwai hannun yahudawa a ciki ba abin da ba sa yi domin su hana mu zaman lafiya Allah ya ce qulubuhum qasiya zukatansu a bushe suke masa tausayi ka duba sun shiga Libya sun yi ragaraga da Libya mala ƙasa a bar sha'awa wanda lebura ma ba ɗan ƙasar sai an zo Najeriya ko Nijar za a yi leburori a kai su musu aiki amma duk ɗan ƙasar lokacin Gaddafi ba shi da wani aikin karfi da yake ko kana da ofa ko baka da ofa kana da albashi domin wadata da arziki an ce akwai lokacin da gaddafi shekara ta yi sai da ya gwanjan motoci sama da dubu ya kawo kasar nijar motoci sama da dubu kuma ba su mutu ba shekara ta yi za a canja in shekara ta yi duk kayan makaranta te- kujeru kayan ofis kayan koyarwa duk canja su ake yi. a sa sabi wannan duk kasashen talaka sai ake musu amma don sun ga rayuwa tana gudana yadda ake so musulunci iya amu a ƙasa haka kawai aka zo aka dara ƙasa aka ruguza ta ga abin da ya faru a afghanistan ga abin da ya faru a sudan duk wannan da hannun yahudawa duka allah ya ce waje allah ƙuluba mu ƙasiya mutane ne masu taurin zuciya ya harifunar kalmomin ba a da mawazai suna canja magana daga gurbinta bai hudu ya san alkawari ne bai san alkawari ba ku je ku zauna a sha tebur a sha shayi a tebur a sha giya a yi waye a yi yarjejeniya waye duk ƙarya suke yi Allah ce duk yarjejeniya da za ku yi da bai hudu ƙarya yake yi wannan fa ƙur'ani ne ke faɗa ma wannan ba kai da kake zo kwaikwaye su riga irin ta wasu aski irin na wasu birthday irin na wasu biki irin na wasu to ga halayya su ƙur'ani na faɗa ma ba sa son ka ba sa kaunar addininka ba sa son annabinka makaryatan mutane ne ya harifuna kalimin ba da mawadai wanda su hazzan min ma zukiru bi Allah ya ce suna manta irin rabon da Allah ya ba su mutane ne butulu duk Allah yake faɗa muku sun fara Yahudawa wala tazalu tattali ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum in kana kallon su kana sitidai nasu to zaka dinga gano munafurcin su da munafukai a cikin su ka'idatun minhum ƙwararrun munafirci ne Allah ce illa kalilan minhum sai kaɗan daga cikinsu wanda ba ƙwararri ne ke faɗa ma wannan labarin amma kai matashi yanzu ba ka da abin kwaikwayo sai bai yahudi suna ma irin nasu za ka sa a bayan riga kana sawa don jahilci kuma ka zo da ita masallaci ka shi za ka yi sallah wannan wani irin jahilci ne mutumin da baya son ka baya kaunar addinin ka iya ganin ka biri yake ganin ka ba biri bakin fata su birrai ne a gunsu Allah da kai suke ce ha antum haula yatiyubunahu wala yubunaku wadancan din da kuke so inji Allah kuna son su to su ba za son ku Allah yace ba sa son ku ba in ba batan basira ba inji mala Abubakar Muhammad Gumi ya za a yi ka kaunaci mutumin da baya kaunar ka ita ai batan basira ne wannan to saboda ka ku kiyaye yahudu Allah ta'ala ya riga ya fassara mana su a Qur'ani tun daga A har Z ba abin da Allah ya rigi faɗa mana ba to daga cikin irin mummunan halinsu akwai warware alkawari duk abin da za a zauna yarjejeniyar kaza a yi kaza a kulla kaza duk irin wannan musifin ba da su bane a je a ce ba shi agun su ɗora wa su dokoki na karya a ce sai an tada an janye tallafin man fetur sai an janye tallafin nefa duk ba su suka sa wannan musifar ba ana ana kuɗin kuɗin hannunsu jawoyi siyo bashi gwamnatin tarayya ta ciwo bashi su samu ko wani dikiri mai wahalar tsallakewa duk wannan da su ba duk da su ake wannan bala'in ba duk da su ba za su ba ku ba sai samu ku ka'ida sai kun yi demokuraɗiyya sai an yi kaza sai an yi kaza duk domin su takura ku sa ku cikin musiba amma su ba ruwansu in za su ba ku bashi tsuga muku ruwa a cikin bashin har ruwan ma ya fi ƙwariyar bashin yawa amma su za su biya kansu bashi ba wannan ruwan ba amma ku in za su ba ku bashi sai lullunka muku ruwa a cikin shi domin dai su jefa ku cikin musiba to wannan duka Allah iya faɗa mana domin mu gane shirin Yahudawa suna da warware alƙawari inji Allah subhanahu wataala sun warware alƙawarin da suke da Annabi Musa bayan Allah ta'ala ya dauke musu wannan abin da suka ce in ya dauke musu za su imani idahum yankusuna sai ga yasu suna warware alƙawari kamar ba da su aka alƙawari ba na'am daga nan fa فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله تفنتقمنا منهم أي بعد أن الوائل خمسة bayan tufana da jarada da kummala da fadi'a da damma waɗannan guda biyar bayan su kuma sai Allah ta'ala ya ƙara damƙarsu wa kana kullu wahidi minha yanqusu alaihim muddatihi dukkan daya a matsayin daya warware alƙawarin da aka yi sai Allah ya damƙe su fa agarqanahum fil yammi sai Allah ta'ala ya halakar da su a ruwa da su da mai gidan nasu gaba daya an fahimta da suka warware alƙawarin suka yi duk abin da suka yi na warware alƙawari da takurawa bunu isra'ila da da azabtar da mutanen annabi Musa alaihi salam sai Allah ta'ala ya damƙe su وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana damis ala amwalihim washdid ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'azab al'alim annabi Musa sai yayi addu'a ya kai karan fir'auna zuwa gun Allah yace Allah kai ne kai bai fir'auna dukkan wannan damar dukkan fitinar da yake Allah kai ka bashi a ce ta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan ka ba su kayan ado ka ba su dukiya a wannan rayuwar ta duniya rabbana liyudillu an sabilik Allah suna amfani da wannan damar wajen halakar da bayinka suna hana su bin gaskiya rabbana damis ala amwalihim Allah ina roƙonka ji annabi Musa ka goge ka shafe dukiyar tasu a bayan kasa washe dud ala qulubihim Allah kai riko da zukatansu fala yu'minu hatta yarawul azabal alim ba za su yi imani ba ya Allah sai sun ga azabar ka iri da iri sai sun ga azabar ka ido da ido wai Allah kaɗan daga cikin za su imani daga nan mai Allah ya ce kala kada ujibat قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون الله يقال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما annabi musa da annabi harun sun roƙi allah akan allah ta'ala ya dishashe kaifin fir'aunar zalunci sai allah ya ce na karɓa amma ku ɗan dakata na karɓa addu'ar ista da'awatu kuma fastaqima ujibat da'awatu kuma fastaqima addu'a da kuka yi kai da dan uwanka annabi harun na karɓa amma ku ɗan dakata kadan malamai suna cewa sai da aka yi shekara 40 fir'auna iyanan ba abin da ya same shi mursalai guda biyu annabi musa da annabi harun suna addu'a ɗaya iya addu'a ɗaya iya cewa amin kuma allan ya ce ya karɓi addu'ar ba bai karɓa ba ya karɓa amma ku ɗan dakata sai da aka yi shekara arba'in fira wani babu nisan shi to amma kai ka ce ka yi addu'an nan ka yi to me kai wallahi addu'an nan na yi na yi tsayuwar daren nan ko ba kake bala ba ne wallahi na duk gunda ake karatu na ce a taya mu addu'a ya gaji wannan kosawa ce almanzala ce Allah iya amsa wa ɗayanku addu'a sabbatkar bai gaggawa ba matkar baka gaggawa ba in baka gaggawa ba Allah zai amsa ma addu'arka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi iya garin maka farko sai Allah ta'ala ya ce a kalli baitul maqdis zama alqibla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa ta fi son Ka'aba ta zama alqibla ba baitul maqdis ba domin yahuda gori suke masa to ka ce ba za ka yi addini ba kuma kana bin alƙiblar iyayenmu an fahimta daga nan Allah ta'ala manzon Allah yake cewa yake roƙon Allah a dawo da alƙibla ta dawo a kai kallon Kaaba da Allah ya ce zan dawo da alƙibla ta dawo Ka'abar sai da aka yi wata goma sha bakwai ba a daina kallon baitul maqdis ana sallah ba manzon Allah da ya addu'ar ya roƙa Allah ya ce ya bayar za a yi a dan dakata kada wata goma sha bakwai aka yi to kaga wannan zai nuna mana kan cewa muna da yawan gaggawa ya zuwa addu'a ne gaggawar mu ta isa mutum ko awa biyu bai samu a tsaye iya roƙon Allah ba masu cewa yayi yayi to ga annabawa shekaru bila adadin suke yi kuma Allah ya ce ya amsa amma a dan jira a gani so daga Allah baya san gaggawa Allah baya san gaggawa mu yi da kyau mu bi a hankali kuma ita addu'a yan uwa malamai sun ce in dai mumini yayi addu'a ya cika sharɗan addu'ar to Allah ya karba sai dai biyan bukatar addu'an ne baka san kuma ta ina Allah zai biya ma bukatar ba amma yamta akwai matakai guda uku wanda inda Allah ya amshi addu'ar ka tana nan na farko abinda kake roƙa haɗin kake so Allah ya baka Allah iya yin wannan ina son abu kaza na roƙi Allah Allah ya bani shi abu na biyu akwai yiwuwar Allah zai tare ma wani bala'i da wani addu'a da wani abu ya taso ma in ya same ka sai halaka ka sai ya yi daga-daga da rayuwanka sai ya tafi da imaninka to addu'arka da kake so Allah ya baka abu kaza sai ya ki baka wannan abin sai ya tare ma wancan bala'in da addu'ar da yawa Allah iyaka amma baku sani ba abu na uku kuma ko Allah ya ki baka abin da ka roƙa ya ki tare ma bala'in sai Allah ya bar addu'a kuma sai a lahira za ta malada Allah ya sa ta nauye mizaninka domin ka samu aljanna malamai duk sun yi wannan bayanin a wannan saboda haka mu gane cewa yi roƙon Allah ana yi yi kansa roƙon Allah ibada ne kuma Allah ta'ala shi ne ya san ta ina zai biya ma bukatar ba kai ba kai dai kai imani kai abin da Allah ta'ala ya ya umarci ka kai fanta qamna minhum fa agarqanahum fil yam Allah ta'ala ya ce sai muka kama su karo na gaba muka dilim yadda fir'auna da magoya bayan su a ruwa bi annahum kadzabu bi ayatina domin mutane ne masu ƙaryata ayoyin mu inji Allah wa kanu anha ghafilin ko mutane gafalallu ne an yi ta'alatin din sama ba su gane ba mutane ne rabkanannu gafalallu sai yasa Allah ta'ala ya musu wannan intikami ya musu kamun kwab daya da bawo da zai ƙara bekewa a cikin su daga nan fa na'am وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا na'am
ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون Allah ta'ala ke cewa sai kuma wata jarrabawa ta sake samun annabi Musa alaihi salam bayan an halakar da Fir'auna da mutanansa dama kuma ya ce asa rabbukum an yuhlika duwakum wa yastakribakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun akwai yiwuwar Allah zai halakar da makiyinku ya gadar muku da wannan kasar kuma Allah zai zuba ido ya ga me za ku aikata to kaga abinda annabi Musa ya faɗa musu ya cika daga nan wa'auratun na ƙaumar ladina kanu yustadafu da masharikal ardi wa magaribaha waɗancan mutanen raunana wanda da a ɗaure suke azaba ake musu ana kashe su to a yau ga Allah ya gadar musu da ƙasar fir'auna gaba ɗaya da fadojin fir'auna da kayan yakin nasa da komai sai annabi musa da al'ummarsa Allah ya gadar musu da wannan domin fir'auna da ya bashi dukkan manya-manyan kabinet ɗinsa Allah ya halakar da su Allah ya ce gadarwa da wannan masu raunin ya gadar musu da ƙasa masharikal ardi wa magaribaha gabacinta da yammacinta mahudar ranarta da mafaɗarta allati baraka na fiha Allah da kansa ce yayi albarka a wannan ƙasar bilma'i wa shajar da ruwa da bishiyoyi da ƙasar noma wahiya al'addu sham malai ce ita ce ƙasar sham wa ardu falastin da kasar falastin duk kurabe ne masu albarka inji Allah magaribi sham wa mashariq misr da yammacin falastin da yammacin sham da kuma gabacin misra duka Allah ya ce barakana fiha gurabe ne wanda Allah ta'ala ya sanya musu albarka wa tammat kalimatu rabbikal husna Allah ya ce kalmar ka kalmar ubangijinka mafi kyau ta cika ga banu isra'il ma'ana Allah ya karɓi addu'arsu ya halakar musu da fir'auna watan matkalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila sai Allah ya ce bima sabaru amma dalilin haƙurin da suka yi haƙuri makulli ne da samun nasara duk abin da ake so a yi nasara a yi haƙuri ala inna nasara ma asabar haka manzan Allah ya ce haƙiƙa nasara tana tare da haƙuri ala inna ma ala usrin yusra dukkan wani kunci gabansa sauƙi ne an fahimta sai Allah ya ce bi masu baru sanadiyar haƙurin da suka yi wadammarna maka na yas na'u fir'aun wa ƙomu Allah ta'ala ya halakar da abin da fir'aun yake aikatawa at-tadmir hin al-ihlak Allah ya halakar da fir'aun da mutanansa akan abin da suke aikatawa mara kyau ya rushe fadar ya gadarwa da mutanen annabi Musa alaihi salam wa makanu arshuna da abin da suka kasance ayyar fa'una min al-bunyan da dogayen gidajensu da fadojin da komai yau sai ga masu rauni Allah ya gadar musu da wannan ƙarshen abin da ya faru kenan daga nan kuma sai Allah ta'ala ya ce ga irin jarrabawa da annabi Musa ya shiga kuma zai dawo fada da rigima da mutanensa kuma bayan Allah ya halakar da Fir'auna ina ganin za mu tsaya nan insha Allah lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya-ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah ka ji kanmu ka ji kan mahaifanmu ka samu yi lafiya mu kammala lafiya Allah ta'ala ya mana albarka a rayuwarmu da gidajenmu da da iyalanmu da malamanmu duka Allah ta'ala ya sanya mana albarka a rayuwarmu muna roƙon Allah ta'ala ya sa mana cin yantattun bayi a wannan wata ya sa Allah ta'ala ya mana gafara ya mana rahama ya ji kanmu ya Allah ya karbi ibadojinmu da addu'o'inmu gaba daya kasar mu Allah ka ba mu zaman lafiya da garinmu da jihar mu da sauran garuruwan musulmi Allah ka ba mu nutsuwa da zaman lafiya duk fitina Allah ta'ala mun roƙo ka yayi mana ita ka da mu da alkhairi duniya da lahira a daga ƙarshe akwai sanarwa ta kwamitin marayu da kwanaki muka yi magana a kan shi to kwamitin da yana na kamar da aka saba ina duba report na bara akalla mutane wajen arba'in marayu kenan an musu kayan sallah a wannan majalisar a bara kenan kuma duk da gudunmawa ta yan uwa da suke kawowa domin a tato waɗannan bayan allah a faranta musu rai to yau ga shi muna azumi sha shida kun ga azumi ya tafi da yawa to har yanzu dai ba wani abu a asusun marayu shi ne muke tunatar da al'umma a ci gaba da taimako domin a shirya irin abin da za a musu na hidimar sallah idan Allah ta'ala ya kai mu Allah ta'ala ya ba da ikon yi kuma ya sanya mana albarkacin abin da za mu ko ɗinkakkun kaya ko lufayu ko takalma duk abin da Allah ya hore maka kawo za a nemi yaran da suka dace da wannan a basu insha Allah daga cikin marayun da Allah ta'ala ya kaddara mana tare da su na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ah, akwai tambayoyi kamar haka tambayarsa na farko ya ce malam me hukuncin gemu kuma gemu yana da ƙa'idojin barin shi ko babu sai in cire nawa a da dama dama baka yi niyyar barin sa ba kenan ba wani ka'ida na cewa sai a biya cika za a bar gemu gemu idan ya fito kai a bar shi shine ka'idarsa an fahimta idan Allah ya kaddara ma gemun ka ya fito kai ka bar shi kenan ba wani bikin kafa gemu da za a yi da sauransu ba wani abu da ake kuma ita ƙarya da rashin cika magana ko kana da gemu ko barkar gemu wani haramun ne kuma shekul islam ya faɗi abubuwa manya-manya wajen guda bakwai ƙarƙashin aske yi mu idi ce akwai kamanceceniya da mata akwai rashin zama kasu fatu da manzan allah akwai butulci akan baiwar da allah ya ma duk ya da sabo irin waɗannan abubuwa sau da kar in allah ta'ala ya kaddara gemu ya fito ma ka bar shi ka raya sunnar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba wanzu a ce sai shekarun ka san kai kaza sai an yi kaza ake bari duk ba shi bane kuma duk abin da aka haramta ma ka yi ba gemu kana da gemu ma haramun ne kai an fahimci wannan wannan shi ne insha Allah wallahi Allah na mai tambaya na gaba yana cewa malam mutum idan yana da janaba zai iya ɗaukan azumi
eh zai dau azumi mana ko ma kana cikin azumin janaba ta same ka cikin mafarki ba wani abu a cikin azumin ka ka waye gari da janaba kuma kana azumi musamman a hanya ta mafarki wannan ba wani abu ko kuma janaba ta same ka da daddare har asuba ta yi baka yi wanka baka ta yi da azumi ba wani abu wannan abin da dai ba a so bayan ka dau azumin janaba ta same ka da sani wannan shine laifi kuma abin da yake jawo kafara ta azumi amma janaban ta samu kafin asuba ko bayan asuba amma ta mafarki wannan duk baya lalata azumi ba abin da ya same azumi insha Allah Allah wa'ala tambayar sa ta gaba ya ce malam shin mata kan su- suna koye karatu gaba ɗaya a sallah ne
eh wa'ansu malaman kamar su ibn azam al-andalusi irin su daudu zahiri sun ce maryar mace al'aura ce idan tana sallah a gunda ba a gidanta ba ba a gidansu ba to ya zama wajibi ta boye maryar ta a karatun sallah haka suka ce amma malamai da yawa ba su goya musu baya ba amma duk da haka su mafata wasu cewa idan mace za ta yi sallah a gidansu a ɗakinta ko a gidan mijinta to za ta bayyana karatu wannan shi ne ƙa'ida a gidan mijinki ko a gidanku ko a gunda ba wani ajanibiyat maza a kusa da ke to za ki yi sallah ki bayyana karatun sallar ki wannan shi ne daidai inda aka samu iktilaf shine gunda akwai jama'a suna jin muryarki wanda kuma wannan sauran jama'ar ba mu'araman ki bane to wa an su malaman sun za ta boye muryar sa a wannan go za ta boye muryar ta a wannan go amma ko a dakin ki wa an su da yawa a dakin su ma boye muryar suke wannan ba daidai bane kuma ko a gidan mahaifanta ta boye murya wannan ba daidai bane za ta bayyana muryar ta gunda ya dace kaman gidansu ko dakin mijinta insha Allah wallahu a'lam na'am sai ah, neman addu'a da yayi a ƙarshe ya ce malam ina neman a taya ni addu'a Allah ubangiji ya aurar da ni
to Allah ya aurar da kai ya baka mace ta gari yawa a rage buri kuma kai ma ka digga bin matakan da shari'a ta ce wajen mutum ya nema wa kansa iyali na masu mutunci ba tare da buri a rayuwa ba Allah ta ya kama hanyar da za ka yi aure cikin sauƙi Allah ya taimake mu na'am sai mai wannan takarda ya ce malam ni ma ina neman addu'a ina neman aikin sojan sama a ce ni da addu'a to Allah ya kaddara ma alkhairi a ciki idan Allah ya baka Allah ya tsare ma imaninka kuma ya zama to kaiwa musulunci da musulmai aiki da wannan dama mana roƙon Allah ta'ala ya baka kuma ya tsare ma imaninka akan shi
takarda na ƙarshe kuma wata baiwar Allah ce ta rubuto tana neman taimako dangane da a marayu ta da yi rubutu da haka na fahimta abin da na fahimta kuma za mu miƙa ta ga kwamiti na masallaci din za su duba insha Allah za su da abin da za a yi da lambar waya jego eh akwai lambar wayar ta jiki to shi kenan insha Allah insha to Allah ta'ala ya taimake mu kun ga an fara yau hayan gaba kenan kuma kwamitin marayun ba komai a cikin shi saboda ya kamata a dage a taimaki bayan Allah nan da aka saba taimakon sa a duk shekara insha Allah Allah ya taimake mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله